بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أولى الرجال الظالمين الحمد لله بسالي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah maɗaukaki sarki godiya a misalin zumarsa da baiwarsa da ya haɗa mu a wannan guri na albarka cikin wato wurare mafiya girma kamar da annaba alaihi salatu wa salam ke faɗa wani da ya fi kowane kima da daraja a gurin Allah maɗaukaki sarki ne masallaci to muna gode wa Allah maɗaukaki sarki a bisa haɗa mu da ya yi a wannan guri wato dan tunatar da juna da muke yi don gani da abin da ya shafi Qur'ani mai girma da kuma riba da Allah ba mutum da yake mana ta fara karatun shirye shiryen muka zo har karshen suratul talib ko ne ka ba wannan riba da kwarai da gaske muna tunatar da juna don gani da abin da ya shafi babban kullu alƙur'ani mai girma Allah ya sani lokacin da muka zo ƙarshe-ƙarshen surat Ibrahim wato na bari na bari cewa ya kamata a yi ba na bari ne a raha wanda ina ganin ya kamata a yi ba domin haka iyayen mu suke yi za a mutum ya yi daya da iya ne kawai za a yi masa daga a gode wa Allah domin yana tsara ta albarkar karatu sai ga mutum wato ba na wanda mu a ɗan namu da garin na lalawa sai da ke da ko wani turi ko abin da ya kama da wani shi kuma wajen za a kawo makaranta a zuwa ita ba wa mutane na hannu lokacin daidai sai ga da yawa wato rayuwa ta yi albarka a wani da yake saboda kyakkyawan iyayen iyayen mun suka yi wannan kuma abubuwa sun da suka ga Allah ya taimake ka baka shiga wata hanya ba ko da zai kamar da to ko shakka babu akwai ababen da suke kara wa mutane karfin gwiwa kwarai da gaske a matsayin zani Allah ya gani suna yawan bayanin ɗalibi ne kawai gujewar su ba da zikiri shi za mu kace mu gogo mu kai amma zani idan muka tsaya a cewa ji masu yi da su wanda suke mugan gaban malaman sunnoyi to wata kila da su ne yanzu ba yi ba saboda suna kallo cewa suna kan sakamakon gure su a guri daya ta kewayawa sun ci tsayawa su zo su to na sha bala wanda suke karɓar mata banda malamai na akwai masu yin zama da amur mutala kullum muka da zan ce malam ni ba dora mu wani nauyi ya fi ƙarfi na sai shi da Allah ka buɗe ni abin da ya yi kuka rubuta wanda aka tambaye ka ba ka sani ba ka ce ba ka sani ba yake idan aka ce wai dole sai wajen malamai yake idan yake misali kamar shi yanzu yana da lokacin da zai zo ya ce ba shi da wannan lokaci yake amma iya abin da kai da kake raina kanka iya abin da ka gani a kowane ji kuma wannan yake duka to wannan gaskiya yana da cikin masu karɓar mata kwarai da gaske da kuma da karɓar da Ismail wannan zuwa kamar mentor shi na kwarai da shi da kuma bakin da za mu yi yanzu a matsayin wannan ce a karatun mu muna tafiya da su haka harkar da'awa to za ga kuma za ka kafa sosai da sosai sannan abu da yanzu bangaren kiyaye a wuraren da muke karatu sai ga a matsayin mu na ɗalibai ko shakka babu wannan masallacin yana gurin da nake almara ne kwarai da shi domin akwai iyayen da kakannin sannan kuma an kai wata shida waɗanda sai ka san mutanen da kake da su kowa da irin baiwa da Allah ya masa dan akwai wanda mun taba gwada ran da muka gaje su wani a cikin masu zama kawai su saurara ya zo da yayi a kan sai din kowa ya yi da cewa ya zauki ya san me to muna da duniya yan ba ko da ta ne to ba kullun taroyi suna nan wasu dabbobi wasu farfesa ta tun da yake wani ba Allah da ya zo yana da kyau ga da wani jira da ya mu bayani akan littafin da ya rubuta da yake kai a cikin gaban kun hawa da an ga kan ba da wani jira da wani karatu yana kuma zama duk lokacin da ya zo yana zama a nan da karatu amma wallahi har rubuce rubuce ya yi mun alƙawari zai ba mu kodin daya a littafin da ya rubuta a kan tashi a kiyama kuma yana zama nan to ko shakka babu wannan ne kam yana ƙara za a raina kaina kuma ƙara samun tawazu cewa ba ba da jin cewa na zauna a lamarin da kowa wallahi ina zuwa da a wajen tunatarwa shi da koyi da zuciya ta abu da take idan ta samu da zan tafi domin ɗalibin ilimi ne ni kuma ko da yanzu a jiye muke abin da ban gani ba mu gani to ko shakka babu a suna alfahari da wannan magana da kwarai da shi domin na samun karfin gwiwa da bangaren iyayen mu zan san wannan biya na an gode su je manyan iyaye yanyi waɗanda watakila ba ma watakila ba kafin a yi kama wani ya kai mataki a ilimi amma zai iya zama ya yi saboda shi Qur'ani karatun addinin Allah yana hada mutane wato a wanda ke da zabu kala kala kamar yadda aka banza ma za ka je gurin kallon bar da shi ka da kaka ko ana yi amma mu kuma nan abin da zai alfahari da shi ne iyaye da kakanni da wato duk mun hada abu ne daya kuma kowa yana jin wannan abu da ya kawo ko ne ba babu wannan abu ne na alwaya kada in jaje yawa mun tsari da muka yi da mun zo a muka zo ne yau babu lokaci ya ga wuri ba da Allah ya ce maka ana magana cewa tallafi da iyaye da ɗan uwan sa bai kawai na wani ba ya da shi hudu da wani da biyar ka ku da ni wani ba ko je ka ba mu ta ke ko kowa ya zo wanda yake da lemo da biskit ku yi wannan bugure wa Allah ba mu za mu ba ba lakin da yake wani daga cikin bayan Allah ya ji a makotan masallaci kawai ya yi gode sai kawai ya kai da mu wanda aka ji wa wani ba ta ku amma mu da muka samu mun ji laban kaza mun ji ga ya muku da ke dan goma ran ku ya da mitwa da irin zuburin ruwan sallah kuma kowanne nama ne a cikin wanda ya kwana don ni nawa ma zai ne koriya da ya tabbata da makaranta saboda ba abu ne to ko shakawa ba za mu manta da yawan wannan ta goma goma sannan nayi maganar aisha dina ta samu problem wallahi na kawo wannan ne ni dan a bani da bani dina kawai wai kawo a zuwan hanzari a bani da ba huda kawai dan huda dan wani lokaci wajen yin wata ne goyo sannan kawai dai Allah ya hukunta gani wato ya kawo yadda abin zai gani sai da cikin bayan Allah wannan dai da yi da wannan abu ya ji kawai da ya aiko mun da za a aiko mun daga lanji wanda ni da wuri da Allah ba da zuwa wannan abubuwa kaga da dan wuri sai da dan dora abin da kuma idan waya ga da ta samu da dai yoyin dina ba akwai ba Allah da ya karɓa yake ba da ya gane dina ba mu sani akwai yayin da wanda shi abu da ya karɓa yake shi kuma ne shi an dubo da kaji da ba da karɓa amma ni na kuma goma ne da ta kuma ta ta da amma ta goma zo da ko ta goma ba da goma da ita to da ke sun kara da dabara kuma da yi da yi ko da wuri to ko ta ka babu wannan shi ne gaskiya ya sa ko za a yi wani kuma ba ya zuwa dole a yi karatu domin kayan karatu kullu insha Allah ta'ala shi ne sannan akwai babban malami imam masallaci malam awal gargamawa da injiniya abu muhammad gadanya da malam muhammad aminu malam bala da gargama mai malam gargama wani dan gudun su malam na akwai malam yaya mai mota wannan kai da su su ba mu ko mutu hukumi a ga da hukumta mala abubakar abdulsalam baban gwale shi ma mun yi magana da shi amma duk da wani kuma harkar dawa a suna gobe amma dai ya ce gaskiya sai an bashi lokacin da shi ma ya zo kun gaida ya ce idan ya dawo wani kila na su rana ita yau in mun zo karatu tun da za mu yi karatu ku gani eh saboda haka shi ya ce ko da ta ba ba dan da kuwa yana zuwa zuwa gaida dan na bana sai da ya wannan ya ce mun computer kwarai da gaske ya yi wannan kwarai da gaske to a gurguje da kun ku shiga mu ga jima da aure ya toba eh za mu ga shi wani da cikin zama wanda suka ce ga wannan bakwai ko ya yi shi ne zan fara da injiniya farukiru muhammad ali shi da ali muhammad malam ali ke wannan za ku ga daga baya bayan da shi ke da karatun da ya zuwa karanta wa mamma da ya sanar da zuwa yana da na ga dawo ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
injiniya da rasu na wakil suna da arobi a yi malar yaku sai na kusa da yaku ya ba sai ma zo ma ce da da ya kusa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد الأرض ولديه ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
da rasu na wakil sai ala da rama abubuwa
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون رسول الله wannan kun ga yaro da ga kula ina ji wannan suka fara da zama karatu a nan wannan ji wani ji muka fara zuwa su so magana ne shi da ga da ba da rabe ji ya kai ne wannan da ba yana da sun sauka ka muku kuma yana ko da ji ne kuma an wa lakum ala auladikum an zikirina ya da ku ne mun gudu Allah ya kama yanzu ne malam Muhammad Bai Bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جزاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقوموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
جزاكم الله خيرا. bayan wannan kai tsaye ina cikin da alƙur'ani sai da cikin manyan bakin ya zo ko ce manyan bakin mu sun zo ga malam yaya ne mota ina ga ai shi ba ba komai tunda ya taba zuwa ko ba ga Allah kana bai malam kalin da Allah bai wanda muka je muka dan dai complete ne ke ba ko ko tuma shi dan dai na tuma da ya ko ba complete to zai da haka kuma Allah ya ce din kwana na ga ba kai na ba su bana a ajiyar ne kana ba da Allah ya ce ko Allah ba wuce zai za a gama lafiya a gurguje zan gabatar da malam Muhammad Awwal garan gamawa dan shi ma ya zo ba wato ya sa albarka da zai da abubuwan da suka suka gudana ya ji dai bayanan da zai a farko kuma ya san irin gwagwarmayar da ake sayar da gobe kuma na fata Allah ba wuce zai yi mana jagora ya sallama mana gaba daya
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله وهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله آه، tabbas wato wannan taro da aka yi taro ne wanda muna fatan ya zama taro ne wanda albarkatai sun sauka a cikin wannan kamar da ya zuwa cikin hadisi na musamman ba sallallahu alaihi wasallam cewa mutane ba za su taɓa haɗuwa a cikin ɗaki da cikin ɗakin Allah maɗaukakin sarki ba sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya mala'iku sun zo sun kewaye ku rahamarsa ta sauka a wajen sannan kuma a saukan musu da nutsuwa a rarrasu sannan kuma ji Allah maɗaukakin sarki ya kasance ya ambace su a wajensa. muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya samu da mutum da ya ambace a wajensa. a wanda mai nuna da zai magana a kan abubuwan da guda biyu a gurbi ba zai rasa da barka ba a kan shi kanta alkur'ani alkur'ani littafi ne ko hikimi ne ko kowane littafi ko hikimi falala da matsayi a wajen kuma jiya ba ko isa Allah ya saukace kuma ya ce bayan mun saukace shi kuma mun zamu ne kai kuka da Allah kuwa da wajen Allah ya sai aka saukar da shi da harshen da ya fi kowane harshe faɗa kuma dan akalla da ta nuna maka cewa da wajen Allah ya sai aka ce su larabawan da suke ji da larabci sun sun isa su kawo kabari suka kasa duka da aka ce mun sassauta ku kawo sunoni guda goma a cikin kasa aka sassauta ku kawo sura ko guda ɗaya suka kasa sai da an samu a wannan lokacin sun kalmar da kaza suna kawo amma duk kana jin za ka yi cin gani ya buɗe a kan nasu kansu da suna wai kwaɗo ruwa ya ce kwaɗo jika belum saudara untuk lain inna a'tainaka fi sunnah fasal bi rabbi qawda sekarang yang ada di kufa wa inna a'tainaka fi sunnah fasal Haji Gamba kena aku yang dituku. Alah. Sekarang ada kata sini pun. Bawi Al-Quran. Insya Allah. Kalau kita aka saukar da wannan wani ya zai yara ko shi wannan shi ne irin alƙur'ani da aka sauko a nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai da yi shi duk na sallah ta cewa kan ya ne ba ne ba ne shi ya alƙur'ani don ku duba zaura yana da alala matsayi irin wa'annan wanda ke wuce wani da alƙur'ani shi ne ake kiran su ma'asabar kiran ba الماهر بالقرآن مع سفرة الكلام البعض وندي يقول يقول وذكر القرآن في شأن في تعالى ملائكة سفرة البعض إنسى الذين كان جريم سبتيا نتايا يتبين من كل القرآن من كل القرآن إنسى ونسي wani yana kan alƙur'ani sai da cewa tabbas wannan kuma yana ne yana jin tsoron Allah haka ake so ka zama sai ka wani malamin su cewa wal aqdu bi tajwidi hasibu lazimu man lam yuzawwid alqur'ana asim لأنه به الله أنزل وهكذا نقول إلينا والله والأخذ بالتجريد رؤى التجريد كما ذلك غير التجريد ماذا حكم لازم wajibi ne shi ne mallam mujawi bil qur'ana atin wanda idan yana karanta alqur'ani baya tawwada baya tawwada atin wannan sabo yake yar magaru ya yi wani lani hawa ai ba ko da sai ya ga irin mangaro kada ka ga ba alqur'ani ya karanta wa ne karanta wa abu na wuce ki karanta a matsayin da na musulmi ne wanda ake da yana yi wa na karatu saboda ne haka alqur'ani ya sauka da wannan tafsirin nasa kuma haka yazo mana da shi ko da alqur'ani yadda ya kamata to alqur'ani yana da fanni fanni da mutum ulum alqur'ani tajwid qira'at tafsir tafsir na da kake gani wanda ma da yake har kullum na faɗa cewa ba karamin wallahi aiki wata rana sai an baka wata sura ake da karanta ta yi ta yi zaɓe ta karanta ta kai da yawa da yawa da yawa sannan sai da gano ne na aka kama gaba in kana da ma kayan aiki ko ko da yake ba sai an karanta ko da yake idan zai ji ya wani ba karamin aiki ko ba suna fatan wani da Allah ba ko sai sanya ka in zanna dan haka wannan shi ne abin da zan faɗa sai abu da shi ne dangane da wannan masallaci tabbas wannan masallaci yana da tarihi mai tsayi wato asalin nan ba shi ne masallaci wannan masallaci da kuke gani na mata wanda shi ma ɗin ba shi ne asalin masallaci wani babu na ne ya yi ya gina wani ruwa da shi ne kan ruwa amma shi ne asalin masallaci cikin masallaci yana wani tsohon gini da ke wani kuma tun yana jan tafsiri da kansa yana basarawa da kansa ake ya ja da kansa ya basara da kansa har ya samu mutum da su amma yanzu ka ga masu zama su da suke fara da daga cikin malamai da kowane magana wuyan nan za su kula wani kan da su kowa na wani abun nan ba irin su ya ba to haka aka samu da zuwa shekara bakwai ana kai ana kai ba ya ce ba zai yi ba mutum a wala ya ce yi kan ma wani nuna shi da kuma shi da kuma yi Allah ya saka da kai to haka wannan masallaci ya taso sai ya samu wasu mutane da ya tafi wani kusan shi da masallaci da ake zuwa a masallaci a samu wasu mutane daga cikin samari daga cikin da su dai daga cikin wayo su ne waɗannan duk da kuke da sun da ake zuwa su ne a wani har ya zo lokacin da aka zuwa su fara magana a malam abdulrahman malam abdulrahman abdulrahman Allah ya kawo ni ma kai na da ta zuwa na wani da dole ne a nan wajen dole sai an kare kare haka haka haka ce da suka guji kwanakin mako da suka kakara su da su zuwa masallaci haka ake dai azumin masallacin juma yanzu da ƙarfin da masa da tafiya masallacin da ya zama wasan ne wannan jajin cewa ne na yin sumala domin masallaci baya rayuwa sai an samu karatun da masallaci baya rayuwa sai an samu ilimin da za su tsaya tsayin da wani shiga abubuwan tafiya yake kama na roƙon Allah ma roƙon sarki daga duk waɗanda suke fama da dauniya na wannan masallaci Allah ma roƙon sarki ya saka musu da kai da wasu ɗayansu ya sanya haka a cikin ranar na sanatun su ko kuma da kuke ƙoƙarin sauraro da ba da lokacin ku Allah ma roƙon sarki ya saka musu da kai idan kuke Allah ma roƙon sarki ya sanya haka a cikin ranar na sanatun malam wannan kuma abu ne wanda yake mai kyau ومن باب الرحمن نعمة ربك محجب في أي أي وأي أي ساعة مثل ساعة الساعة وقل يوم في الله فلا تدع خير الله وسلم يا يا ربنا في الله وعلى wala la da ga da kai na wuri kan da yato sai malamin da malamin da ya yi yau ko malam ya ya malamin da ya manna wa dadi farai ba to zai da zai da yana cikin mutanen da yana cikin mutanen da ne ke cewa wato shi karatu ne yake ba da wani shi da karatu haka ne yana ba saboda za ka kuma da yara shi ɗabi'ar da mutum ne mai wasa amma wannan shi abu da zai biya ba ya yi ko me yi kayo ba irin mu mu da wani da zan wahala da shi da shi
to zo da haka ko shakka babu shi ma yana cikin mutanen da suke karɓar bata sau da yawa akwai abubuwan da suka tazo na cikin ne cewar da za ya a daure a in ba yi ba kaza kaza kaza to ko shakka babu shi ma shi yake da sanar da shi cewa akwai ba wajima na ce mara amma dalili na ce wallahi ba sauka da gaske rama a yanzu kawai gudunar da abin da ya wata shi zan yi nan da yana mai suna tare da gaya mara to saboda haka ko shakka babu yana cikin waɗanda sun ranta ya zo nan sau ɗaya ya ce wannan majalisun yana ba shi sha'awa a wani da shi kuma yana zuwa wurare da dama da yake ba da karatu duka amma ya ce wannan majalisun yana ce da shi majalisun da ya ba shi sha'awa kwarai da shi kuma yadda ake tafi da abubuwan ya kayan da shi shi ma muna sauraron mutum kalmomi biyu hudu biyar daga bakin da waɗanda za su amfana da ni ɗalibin da ni muke ta gwagwarmaya da kuma ɗan uwa na ɗalibai da muke sauraro muna ba da labarin da sarki da ya ke ke rubu da hannun da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Duka kun karɓa mana na zama kan tare. Na san yanzu za mu tafi da wani abin kirki za ku. Amma dai duk abin da zan faɗa ɗin ana iya taimako ne kawai. gaskiya wato Allah ya fata malam da alkhairi domin a yanayin wannan yanayi da muke ciki na tsadar lokaci da kuma yadda al'ummar da ta bawa lokaci na muhimmanci ba amma a rayu da ni an zauna tsawon lokaci har an kai da rabin alƙur'ani to ba ƙaramin aiki ba an sami duniya da jajircewa daga ɓangaren mai karantarwa da ɓangaren waɗanda su suke karanta. Allah maɗaukakin sarki ya sa abin da aka karanta ya amfani mu lafiya. Allah ya sa albarka domin albarka ake nufa ba ƙarancin abin ko yawa ba. Duk lokacin da ake magana ta alƙur'ani magana ce ta haiti wanda yake son kowane ɗaya daga cikin mu a matsayin mu babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya aiko wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ba su sai da Allah ya ba shi littafi kana nasu ummatan wahidatan fa ba Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'akum al-qur'an dan haka babu wani annabi ba sai da Allah madaukakin sarki ya ba shi littafi littafin mu da Allah maɗaukakin sarki ya bamu shi ne mafi cikin littafi a matsayin mu na nafi dukiyar al'umma wata ibara ko ibarori da wani malami ya faɗa kullum suna ban sha'awa idan na suna yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi littafin alƙur'ani ko kuma ta shi a kan sauran lokaci ya ba da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya zama dan aikin alqur'ani wanda ya kawo manzon Allah shi ne malaika da yake sai ya zama ya kifi da shi cikin malaika yayin da aka kawo da manzon Allah qur'ani sai Allah ya kifi da shi a cikin annabawa da manzon yayin da aka saukar wa wannan al'umma sai Allah ya kifi da al'umma akan sauran al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas yayin da aka saukar da shi a cikin watan Ramadan sai Allah ya yi shi watan Ramadan akan sauran watan yayin da aka saukar da shi a daren da yake kadari sai ya zama da yaki dukkan dare sai ya rantsuwa yake wallahi da Allah duk wanda ya samu alqur'ani a zuciyarsa sai Allah ya yi shi yasa yake da fadillahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma زي بن أسلم هنا والذين أوتوا العلم والذين أوتوا القرآن وند أقبى القرآن ألا يأتي كتاب هو هو الدين ده هذا سام القرآن ده كلام درجة haƙƙi da ne magana cewa haƙƙi ne a kanmu ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda yake son wannan al'umma kawai ba wanda yake tausaya wa wannan al'umma kawai har sai da Allah da kansa ya masa shaida cewa da kad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rabbukum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa shaida cewa mai tausayi mai tausasawa mai kaunar wannan al'umma amma tare da irin kan da yake wa al'umma nan wanda taudewa za ta yana so ya umarci al'ummar da ta yi wani abu amma sai ya su umarnin dan kada a wajen samun wannan abu yana so umarci ta da wani abu sai ya domin kada ya tsananta wa al'umma ya tabbata hadisin bukari cewa manzon Allah ya shigar da sallar isla cikin dare har sai da mafi yawan dare ya tafi sannan ya fito aka sallar isla ya ce wannan shi ne lokacin sa laula an ake tsara ba don kan tsanantawa game da asuwa shi ya ce laula an ake tsara kuma bi la amartu hum bi suwa ma a kulli salatin ko ma a kulli wudu ba don kan tsanantawa ga al'umma ba a ce manzon Allah yana son wannan al'umma yana tausayinta yana fatan rahama gare ta amma tare da haka Allah ya rubuta gaskiya ga mana suratul Qur'an cewa manzon Allah da kansa zai kai fara gaban Allah zai kai koke gaban Allah game da wasu daga cikin al'umma wanda suka kaurace wa Qur'ani wa qala rabbul ya rabb inna qawmi kafaru hadha al-Qur'an ma'zura manzo zai ce ya ubangiji mutane na sun wannan alƙur'anin da ka bani abin kaurace malamai sun yi magana cewa al'umma suna kauracewa alƙur'ani ta hanyoyi guda biyar kamar yadda ibn qayyim ya yi magana haka a cikin littafin sa al-fawaid kamar yadda wani malami a ɗan suriya ya yi littafin hajarul qur'ani akan wannan وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن بلسان مجلد قال ويا كيسان للكفر hanyoyi ban guda ne hanya ta farko rashin iya karanta alƙur'ani a waye da ɗan musulmi ba zai iya buɗe alƙur'ani ba maganar hadda ya buɗe alƙur'ani ya karanta daidai to ba a fara da wannan sau da yawa kuma mu hakan ta kan faru kuma ba mu jin komai in an zo ana magana Qur'ani ko za a karanta Qur'ani sai a ce malai ne ku dai to ku ko ne ala ka ba ku ai mu da haka ku alaka da Al-Qur'ani sai yana neman aiki ko yana neman wani abin duniya da zai ce mu kira wa dawa a kan Qur'ani ai mu azza shi ne alaka da Al-Qur'ani kan mutum ya ce zai yi karanta alƙur'ani wannan shi ne asara ta farko hanyar kaurace ma alƙur'ani hanya ta biyu shi ne rashin sanin ma'anonin alƙur'ani ilimin tafsirin alƙur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da sahabbai alƙur'ani tare da ma'anoninsa da kuma aiki da shi a lokacin kamar akasin da yake cikin mutuna na Imam Ahmad da kuma wato musallin na Ibn Abi Shayba sanan Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin mukaddama ta tafsir daga Abu Abdurrahman al-Sulami yace haddathana alladhina kanu yuqri'una yuqri'una al-Qur'an وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما انهم اذا تعلموا من النبي صلى الله عليه واله وسلم عشر ايات لم يزوجها حتى يتألموا ما فيها من العلم والأمر فتعلمنا القرآن والعلم والأمر جميعا وأن تلك كلام القرآن كذا تكن صحابي ومن أبو عبد الرحمن بن تاجي yace kamar su Ismail bin Affan irin su Abdullah bin Mas'ud da wasu su sun kasance idan suka karanci sun ga yaran sun suka karanci aya goma daga bakin manzon Allah ba sa wucewa su kara wata goma har sai sun karanci ne goma nan saboda na daga ilimin tafsirin ta sannan kuma me kake karantarwa na aiki su aikata sannan a ƙara goma ce sun koyi alƙur'ani a bakin manzon Allah da tafsirin da aiki da shi a lokacin guda ake jan aiki ne a gaban mu cewa in mun koyi alƙur'ani mu kuma yi ƙoƙarin sanin menene ma'anar alƙur'ani domin mu san ya shi a cikin kan gwada ba kada ya zama na mun iya Qur'ani mun zama kawai kamar domin gardawa ma ba duba akwai wasu daga cikin gardawa da suka karanta Al-Qur'ani sun sha bari sun sha bari sun iya komai sun zama a ramma sun yana dubu ya har ya zama kan da aka mu gari kuma bai san ba ana ba to sai a wayi gari ana kallon sa malami in yana kokarin ya gaya mutane Al-Qur'ani kokarin sa ne ya haukantar da Al-Qur'ani ba ya fassara Al-Qur'ani ba akwai bambanci na haukantar da alkur'ani da kuma fassara alkur'ani da hausa yanzu ya ce ba innaka mayyitun wa innahu mayyitun wa maganin mayyitun tunda an ce mayyitun ta wani da ya ce maka shi da ke da daidai ya ce da lafiya ya dawo hotel ya gwada biya ya matse masa ya koma ne sai da jallaliya da iya turanci ba larabci iya duk wanda iya larabci ba da haka sai nuna ba yake da lissa ma wa ita wato ta ja tsoro to duk lokacin da ba a san ma'ana ba abin da za a koma fassara alkur'ani haka za a koma daukan alƙur'ani to shi yasa suka ce haƙƙin qur'ani ne shine ne a san ma'anar sa sai haƙƙi na uku tadabburin ayoyin bayan an san ma'ana a yi tadabburin ayoyi domin a san irin ilimin muka da hikima da balaga da jazala da suke cikin alƙur'ani wanda wata balariya sai wata magana ta hikima ta balaga wani yake ne wannan magana ta ji dai ban taba jin hikima irin wannan ban taba jin azancin zance da iya magana irin wannan ba sai a a ko magana Qur'ani wallahi sai ai ne wani hikima a cikin wannan zancen ne ne wani abu mai dace a cikin wannan magana tawa ga alqur'ani a cikin aya daya yayi magana aya ko kabi daya amma ta yi umarni guda biyu ta yi hannu guda biyu ta yi isara guda biyu ta ba da labari guda biyu aya to auhayna ila ummi musa an arzu fa idza kunta alayhi fa alayhi bil jannah ولا تآتي ولا تهزن إلا رادوه إليك وجائله من Kunga wa auhayna ila ummi Musa labari an arziki umarni muna da labari ɗaya da umarni ɗaya fa idza kunta alayhi labari yanzu muna da labari fa alkihi ilayhi umarni umarni guda ولا تخافوا ولا تهزموا هني إلا رادوه إليك زم جاوك بكي بسارة وجائلوه من المرسلين مسنيا بكم من بني بسارة ألوك تشيء أيكم المنزي هني بيو بسارة لا بادي في آية idan ban da Allah ya ce wannan ba shi ne ta ga wannan ne da wannan dan da yake eh lalle na shi ba ba hikima ba da inda hikima ba ga inda balaga ta ga inda abin yake ga inda aka yi magana da haka abu da ku tadabbur alquran Allah yana da duba da ba ku tadabbur alquran afala yatadabburuna alquran am ala qulubin aqfalha afala yatadabburuna alquran walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan sai hanya ta hudu rashin aiki da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani dan ai tadabburin ayoyin sa wannan a wa'azi da kiyaye yana da cikin kaurace ma alqur'ani da rashin aiki da alqur'ani sai hanya ta biyar rashin neman waraka da alqur'ani domin alqur'ani a lokaci guda shifa'a ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أنزلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا شفاء شوف الإسلام ابن تيمية yana cewa a shifa'in da Allah ya kira alƙur'ani waraka ta ciwon zuciya ta shakka ta rashin yakini da Allah ko rashin yakini da addini to Qur'ani maganin wannan shakka ne da tsaka zuciya da tsawon zuciya sannan a lokacin ɗaya kuma magani ne da hadisin da yake cikin Bukhari na sahabbai da suka tafiya suka ce wani gari suka nemi a sauke su mutanen gari suka ci saukar a matsayin baki suka dawo bayan gari suka yi saukani suna bayan gari kuma a can cikin gari sarki kulama ko mutum ya haife su maganin da suka saba yi duk suka yi amma ciwo ko karuwa yi suka shawara a nemi mutanen ta ko suna da magani irin nasu ana zuwa ana samun su shugaban da yake ya muna da magani su kanku ba su san me zai ba amma yayin da suka ji Allah ya maka ilhama sai ya fara karanta suratul Fatiha yana tofawa yana gama wani da ciyawa kamar ba ta ba har mun aka dauko ra kuma a dabbobi dari aka ba wanda da ba tabi ne da su ko kun biya mutum da kuma ba ku kace ba to sai da aka ba su wannan dabbobi guda dari suka fito bayan dari wasu suka ce araba ya Allah ba za a raba ba domin dai ba annabi da ya sa ya kofi da fatiha ba tunani na da sai mun je gurin manzon Allah ya mana tunani in ya yi tunani in kuma ke tunani ba mu me yake sai da suka zo gurin manzon Allah suka ce ba abin da ya faru ba abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ni ma ku ba ni lawara ba domin ya nuna mun tsantsan halayya to sai abu na ƙarfi shi ne na biyar ko da shi na biyar sun haka sai abu na ƙarfi da za zan rike da shi saboda yanayin lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ibn abbas ya yi masa abubuwa ya faranta masa abin da yake shi ne addu'ar jiwa ibn abbas allahumma qasiru fi din wa alim ta'awud a wani lafazin allahumma allimhu kitab allah ka sanar da shi da wannan ya nuna cewa kamar sako ne manzon Allah yake nuna mana babu wani alheri da Allah zai ba wa mutum sama da ya ba shi fahimta alqur'ani yasa ibn abbas a fadin Allah yake hikima kamar yasa ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا كما يتقبل يقع في تفسير ابن أبي هاشم كما يقع في تفسير cewa ibn abbas yake tafsirin alqur'ani yake shine alhikma wa rayuwa an Allah ya baka tafsirin alqur'ani ka san ma'anonin alqur'ani ya zama tattare ma alqur'ani shi ka manzon Allah yayi wa ibn abbas addu'a Allah ka bashi Allah ko amsa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko karanta rayuwar Ibn Abbas alaka da Al-Qur'ani wanda suka rayu da su sahabbai su ne suka sabunta domin kun san malami shi ya san malami ba ita rayuwar da nake yi ba wai jahili ne zai hukunci wala malami ne wala ba malami amma malami shi ya san malami Abdullahi bin Mas'ud wanda a zamanin sahabbai kamar yadda yake cikin Bukhari yake wata ibara da yake nuna cewa a wannan lokacin ba wanda yake sanin Qur'ani domin ta yi da ya san wani mutum da yake sanin Al-Qur'ani raƙun zai je inda yake ko a ina yake zai je ya same shi zamanin sahabbai ne kuma amma shi yake cewa kai wannan yaro ibn Abbas da ya zama fa'amu da ya kai ke garin ba ne da shi a garin ku ba ne ibn Mas'ud yake faɗa wannan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda an wace da ganin alqur'ani kike da fanka yake cewa kai ka ce ibn wato ibn Abbas wani gaibi ne da yake koyi aka sa man labule kalkare yake gamuwa yake faɗa sanin da yawa alqur'ani aka Ali bin Abi Talib lokacin da ya naɗa shi a jirin hajji a zamanin khalifancinsa yayin da ya wata hutuba ya karanta suratul am ya tafsirin ta suka ce idan da mutanen tur wa daila wanda su ne manyan kafirai a lokacin manyan kasashe da suke ji da ƙarfi da ilimi da wani ne yace da za su ji wannan tafsiri na ta da sun musulunta Ibn Abbas a rayuwarsa sai da ta kai kowa ma ya sallama Abdullahi bin Umar an taba zuwa gurin sa an tambaye shi akan awalan yaran da yana kafaru Allah samawati wal ardi kana tare da kuma fatna hu aka tambaye shi me kake nufi tafsirin ka sai ya ta kuje gurin wanda da yake ganin ya san komai a cikin alqur'ani domin shi ibn Umar yana ganin kamar tsaurin kai ibn Abba duk tambayar da aka noma alqur'ani sai ka bada amsa sai ka kuka kan da yake kun kuma kan da yake ku zo ku ga mun da yake suna zuwa suka ce ya bani abba sai za ka ce game da wannan aya suka jawo aya kamar wasa ya zuwa ya ce za a sama a zuwa take ba ta da hanyar zubar da ruwa kasa a zuwa take ba ta da hanyoyin da ruwan zai fita ya ba da shuka sai Allah ya bubbuɗe hanyoyin sama inda ruwa zai sauka ya bubbuɗe hanyoyin ƙasa inda tsoro zai fita yace ba ka jin Allah yace was sama'i za ta raja wal ardi za ta sada sai ya fassara qur'ani da qur'ani haka ma ga ibn umar yace yanzu na san cewa lalle Allah ya ba mu da abbas sanin qur'ani ban yi da dan a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad akwai wanda ya ji sanin abin da aka kauka annabi Muhammad lokacin da ibn abbas ya zo jarar aka dauko shi a makara أطاعوا بن أجير باء قمنا يجي تشكير علام النبلاء أطاعوا بن أجير باء يجي سواتي تكون وتكلا فتكبا جميل الكفور ba a sai da magana a sunanka ya zo ya shige cikin magana aka tsaya aka duba aka duba a ga ko a kusa da shi an gaba a ga komai ba wanda yake ba labari yake ko kun taji ai ne kuke fassara wannan sai yake ilimin kan ne da kayansa tun da garin da yabar duniya ba ƙarin ilimi ne ba har zuwa ya kowa da lokacin da aka zo za a sa cikin kabari wanda ya sa cikin kabari Muhammad bin Hanafiya dan da sai na abi bin Abi shi ya sa shi a cikin kabari shi ma da ya sa ya kalle yace ma ta rabbani hadhihi al-ulam shi ne nan wannan al'ummar da ilimi ya mutu wani daga cikin tabi'ai ya kalla yace haka za ga habar ne yace an bunne ilimi haka ilimi yake tafiya da kabarin ulama a lokacin da yake sa shi a cikin kabarin sa duk wanda suke makabartar sai da suka ji wata murya ba a san ko da kawaye ba ya ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa ai ba ka sanin darajar makarantun Qur'ani sai mutuwa ku kallon mutuwar malam Jafar ka mutu kana aljanna ka karanta Qur'ani kai mutu ku kallon ka dauko tarihin malaman Qur'ani babu wanda ya mutuwa banza sai ka ga mutuwa ko ta daraja mujahid yayi sujjada Allah yana kallon mutuwa Muhammad bin Ka'ab al-Qurashi suna ta jarumin Qur'ani da almajiransa a masallaci gini masallaci da ke gabato musu duk suka shahada duk za ka ga yadda Allah yake musu irin su kalin maula abu hudaifa a cikin yadda hake har lokacin ake cewa lokacin da za a ba shi tuta wani yake ya sare kada a baka tutar nan ka je ka biyo ya ce ha ba sir a ce ni makarantun alqur'ani ne ban guda a cikin yaki haka aka kace a cikin yaki wanda kayan din nan fashi ne wanda manzon Allah yana daga cikin wanda sun hudu da manzon Allah yake a karantun qur'ani a gurin akwai sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwanta a ɗakin iyalinsa yaji ana ranga karatun qur'ani a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa saboda dadin qur'ani iyalan su suka kafa barci saboda dadin alqur'ani sai da manzon Allah ya sako ya bunka ya shigo masallaci babu wuta a masallacin yace wahu haka yake karanta alqur'ani salim yace ya rasulullah salim ne sai yace alhamdulillah alladhi ja'ala fi ummati yusra Allah na gode ma da kasan da irin su salim a cikin al'umma duk wannan daraja annabi ne yake gode wa Allah da kare ya zo a cikin al'umma wannan shi ne maganar da makaranta Allah ba da cikin sarki ya sanya shi malamin namu da mu ga baki da yake amfana da shi a cikin irin wannan daraja ta magabatan mu waɗanda suke makaranta alƙur'ani amma ba sai mun kiyaye hakkin alƙur'ani kar mu yarda mu shiga cikin wanda za a jerin wanda manzon Allah zai kai karar su gaban Allah game da alqur'ani Allah ba za a kai wa karar mai karar su manzon Allah kuma game da alqur'ani da alqur'ani sai ka san abin da ne Allah ba da cikin sarki kar ya samu Allah ya ba mu cikin kiyaye hakkin alqur'ani malam Allah ya kara maka lafiya da tsohaira ya kara maka basira da kuma bincike na ilimi kamar yadda wancan lokacin neman addu'a Allah ya tsara maka kuɗi domin kristin ba ta hutuwa domin an ba kuɗi za a wayi da ayar tana kan shi yana da da haka Allah madaukakin sarki ya nutsar da zuciyarsa ko kuma da mu gaba shi ɗaya Allah ya ba mu Allah ya samu da alkhairi Allah ya haɗa mu da su yadda muke zaman nan Allah ya haɗa mu a aljanna baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
kai da yi zan yi zo sai ba da wanda a malam Muhammad a magarin ya dan shi mai roba daga nan kuma na da sai yi sabon mutu akwai kungiyar gaskiya da bangaren wandila zuro don zuro wata ce na sakataren masallaci a alajuwa da roba a jinan ya kuma rage da girma to kun dai kawo mu muna godiya ga wannan wajibi na kuma muna cikin bayan mala abu Muhammad gadanya kafin ya shigo na zuwa daga mala Umar Bege shi ma Allah ya yi ya kawo wannan gurin albarka sannan ga mala Lawan Ali suna cikin jagororin mu a nan da wannan shi da kun da irin wani abu ke mana da kina kama sai a kawai da karatu ko kajiya ba kawai da kun da ka ji da kai da in ka je kai ba jari a kan yara kawai da jina ta ba ka duk ka koya ba ko ko shakka babu mala abu muhammad garin ya yi wajen sai da ne da addu'a yau zai koma gurin ai abuja sai da addu'a Allah ya sa wani abu ya shigo ya zan so zai zauna kuma Allah ya hauka tawa addu'a to Allah wanda wajen da ya kawo da nan gurin albarka kuma na dan bare maka bayani a takaice cewa ni a karambani da suka gane gumuna yi mun kawo ta gaba dangane da wannan tsari kuma muke zo mu yi wa Allah madaukakin sarki godiya dangane da wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana na tarjama ta ce har zuwa suratul tsari wala fadlan da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام
da farko zan ba da uzuri duk da dai dama malam ba wai ya nuna min lallai zan wata magana bane a gurin ya dai a ba ni umarnin in zo in halarci walima da za a yi a nan gurin walima ba wai ana nufin lallai mu ci wani abu ba ana akalla dai in gan ku ku gani kuma a wannan dai za a kamar yadda ya faɗa kamar rabin qur'ani aka karanta kuma ake so a kan kara wa juna da fiha a kuma kara wa juna kwarin gwiwa to a sai zama kuma akwai rasuwa da aka yi wani abokin mu yar ta kara su a jizawa hakan ya sa aka dauke ni muka tafi can sannan kuma a hanyar dawowar din da dare ya fara yi bazani ta zuba gudu da mota ba ya sa gaskiya na zo a makara na so a ce da abin da malam zai faɗa a nan gurin ya zama ina zaune ni ma na ji kuma na amfana da wannan na farko ce abu na biyu ni ba zan iya wa'azi ba ban iya ba yawanci na kai duk kokari in ba da labari saboda duk da labari yana da sauki inda kana da dan zakin baki ka shirya ka ta jera ki kai ka kowa ya dinna kuma da ya ka zo a labari a ce kai kuskure inda ba tarihi ka koma ba wani ya san dai to wannan tarihi da ka kawo da shi ne da inganta amma ka tashi sai ka ba da labarin su malam Yusuf Jafar kaga muna tare da su ina ganin su kullum zai wahala yi kuskure a wani sannan kuma kasancewar kullum ina fada ina zaune da yan jarida fagen da nake aiki kenan ni ba dan jarida bane amma ina tare da su to za ka gaba da labari ba abu bane mai matukar wahala a gurin ya fi komai sauki to sai dai in ji kamar zan ba da labari kuma ga shi takwas ta riga ta yi malam ya kamata a ce duk abin da ban faɗa mu faɗe shi cikin ƙasa da minti biyar in ya daɗe ya minti biyar na gama abin da ban faɗa akwai wata nasiha da na yi a ramadan na manta ko na bana na banin a nan mutum da shi yau wato a can ne ne wata magana suna lokacin da na zo na zauna malam ya yi karatu na saurara amma abin ta kai shi na kalli ƴan uwa da suke saurara karatu sai na ga kowa ba shi da wani abu na rubutu a wancan zamanin ba ma wancan zamanin ba har a wannan zamanin ana kirga himma ta ɗalibi gwargwadon yadda yake ƙoƙarin tafiyiri yayi da bai da yi da dukkan wata matsala mai tsada da yadda za ka zata da bai da yi ko shine ka samu takarda da biro ka rubuta komai yadda kake ji da kaifin kwakwalwarka da kaifin azakarka da kaifin kwanyarka yadda take da kai karfin rike abubuwa ka tabbatar da cewa idan fa ba ka manta ba ka rubuta ba za ka manta zama na nan ko malam ya ya faɗi sunan wasu malamai manya manyan gaske wajen guda shida ko bakwai tun da cikin Abdullahi dan Abbas zuwa kan Abdullahi dan Mas'ud idan baban ta bai ce ba da labarin yadda Abdullahi dan Mas'ud yake nuna cewa a iya fahimtar sa a wannan zamanin babu wanda yake cikin Qur'ani yayi magana irin su Muhammad ibn Hanafiya haka ne ko malam yace sure take da kuma salim Maula Ali bin ba wadanda shi wannan yace shine ya saka Abdullahi dan Abbas a cikin kabarin sa yace kuma tare da sayyidina Ali jikan annabi ne ke ko dan da da Fatima me yasa ake ce masa Muhammad bin Hanafiya ake kira shi Muhammad bin Hanafiya kuma ake dan sayyidina Ali ne ya Muhammad bin Ali ya dace gaba sai aka ce Muhammad bin Hanafiya kaga da ka rubuta wata kila dine zai sa har tunanin kai kai da ai Muhammad bin Hanafiya na rubuta kuma ake dan sayyidina Ali ne menene ibn Hanafiya da ake da shi amma ba ka rubuta ba yanzu aka kawai kara zuwa ba ka san me aka ce ba baka gane me aka ce ba kuma na ga jikin sai annabi ne kuma dan gidan Fatima ce da kake ji ta girgiza ka saboda baka da karu insana tabbatar hakan zai zo maka ce a za ka yi wannan bayyana da to haka ne a a kai ba sura malam sanda sai ka rubuto sai ka turo maka to malam ka ce dan sayyidina ali kuma ka ce dan hanafiya ne to shi wani ne hanafiya da ake ce masa kuma dan sayyidina kaga sai masa magana sai masa bayani a rufiya da miji ne a a bace sai a a kaza ne duk zai ga ba mala ya yi dogon bayani akan Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Abbas a kan zuwa da kawai shi ne sarar Abdullahi dan Abbas wanda ya fi shahara a cikin tarjumanin Qur'ani kwararre wajen fassara alqur'ani a wancan zamanin da aka yi shahara kuma ya kai ba ka da damar da za ka yi wa qur'ani fahimta ingantacciya kuma rayuwar mu din nan gaba ɗaya fa nasararta da asararta ya dogara ne da irin fahimtar da muka yi wa alqur'ani in ka ga ta yi nasara a rayuwar da ta duniya da lahira fahimtar da da Qur'ani ta zama ingantacciyar fahimta in ka ga ta samu matsala a duniya da lahira to ka samu matsala wajen fahimtar da Al-Qur'ani mu'amalar da Qur'ani ita ce ta gadar maka da wannan matsala shi yasa idan ba manta ba ko na Aisha da ake tambayar halayen Annabi tsira da Annabi Allah ya kare tabbata a gare shi dan kar ta wahalar da kanta ta ce ne kaza ne ne kaza ne ne kaza ne kawai sai ta duku ne ta ce ai halan Annabi tsira da Annabi Allah ya kare tabbata a gare shi shine Al-Qur'ani ma'ana idan kana so kai koyi da Annabi hakikalin koyi to sai kai wa Al-Qur'ani hakikalin ka to shi kuma Qur'anin nan ba za ka yi masa hakikalin fahimta ba ce fa ta dauko fahimtar tasa daga gurin waɗannan mutanen da malam ya lissafa mana daga lokacin da ya zama fassarar ka da kuma fahimtar ka daga da alƙur'ani ta fita daga fahimtar da waɗannan mutanen suke ko ko ba daga gurin su ka samo wannan fahimtar ba to ka tabbatar da cewa ba ka fahimci alƙur'ani ba wani addini kake da ba wannan na ɗau wannan sanan ne saboda matsalar da yanzu masu bibiyar gidajen rediyo za su ga an samu da yake karanta da alkur'ani yake kokari ya fassara alkur'ani amma yake so ya nuna maka waɗansu mutane duk ba mutane da za a saurare su ne in fa wani daga cikin su ya nemi ya ma fitar da su daga cikin addinin gaba ɗaya irin suke kirma ɗaya daga cikin ɗaliban shi Abdullahi bin Abbas da ake hatta shi kansa mujahid jamalin ya faɗe shi a nan gurin wanda mujahid na daban ne a cikin ɗaliban Abdullahi ibn Abbas amma shi kansa yake ganin cewa wannan mutumin kaje ba ba mutumin da za a saurare shi bane shi dai ana da kan tafsirin alqur'ani to ka samu wanda zai karantar da kai tafsirin alqur'ani yana kira to maganarsa daga irin waɗancan mutanen da aka lissafa to ka tabbatar wannan shi ne wanda yake nufin ya dora ta hanyar gaskiya daga zarar da kaji wani ya yi suka ga ɗaya daga cikin mutanen nan da ba da jalisa ba da ba wasu waɗanda wata kila bai sun jalisa ba amma ne na fi karfafawa a kan waɗannan mutanen don su a wajen fahimtar alƙur'ani ingantacciya sun zama mana kamar mizani su ne abin hawa duk wanda zai sauka in dai ta ji Abdullahi dan Abbas ya sha irin su Ikrimah sun sha irin su Mujahid sun sha ya yadda zai karɓi sakon a hannunsu to har yanzu ana ganin wannan mutumin da sauransa bai riga ya yi nisa da mu amma kowaye ya da shi komai girman malamin da ta yana ambata idan yana fassara alqur'ani in dai ta ji ya soki Ikrimah ya soki Mujahid ya soki Abdullahi dan Abbas yayin da yake fassara alqur'ani ka tabbatar da cewa Qur'anin dai da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to wannan mutum ba sakon da yake so ya Ribar karatu shi ne ka tantance irin wannan mizani. Ba yadda za yi malami iya zube maka duk karatu da kake bukata lokacin da. Amma idan kana sauraron sa za ka ji yana ba ka wasu kafira ne ta yadda duk inda ka shiga ba za a nade ka ba. Shi ne ribar. idan ka rasa wannan a karatu shi ne sai ka ga mutum ya ce kana karatu yana zama a gaban malami amma bai gane komai ba amma da ka ce irin waɗannan ka'idojin a hankali to wallahi ko baka zama babban malami ba to ba za a taɓa zuwa a yaudare ka da sunan addini duk abin da mutum zai faɗa yana fara faɗa za ka gane cewa kai wannan gaskiya ba shi ne ainihin abin da aka sani a ainihin addinin musulunci wani abu ne yake so ya zo min da shi daban ina fata ku ce dan haka wajibin mu ne duk lokacin da muka zauna a gaban malami muna saurara fassara ta alqur'ani mai girma ya zama da cewa muna yin kokari mu rubuce irin waɗannan ƙa'idodi da wasu daga cikin manyan matsaloli da yake lissafawa waɗanda ba lallai ka gan su a cikin littafin da ka rike kake karanta tabbinin qur'ani tsohon abu ne a ƙasa hausa ba yau aka fara kusan mu dai an aje mu mun zara ana yi sai ana karanta ina ya tafsirin jalale ya kai wa hausu ya dauka wannan ne sai tafsiri in dai kace da ana tafsiri sai a ce tafsirin jalale ba zan manta ba ya kai ana za karatu kamar irin na malam Ja'far Allah ya masa rahama a cikin gidan rediyo sai ka ji an ce tafsirin jalale wanda malam Ja'far Mahmud Adil yake gabatarwa ya sanin da shi mu wanda ya taba karanta da tafsirin jalalaini me yasa kike cewa tafsirin jalalaini saboda shi ne ainihin tsohon tafsiri da kowa ya taso ya tara ana ta karantawa a cikin kasar Hausa to tun da muka tsoro ake karatu tafsiri wata a cikin watan azumi ki sauke Qur'ani cikin kwana 28 gaba ɗaya sun zama sauke haka aka saba da har sai da aka samu irin su malamin tawo shi da suka zo suke sauke rabin Qur'ani a watan a watan Ramadan shi izu salati yake ana ganin su zo da bakon abu har aka zo ya zana samun wani sai kaga an zo tafsirin gaba ɗaya na Ramadan bai iya gama wannan surar ba saboda fada da bayanai da ake sura guda ɗaya ba a iya gama ta ba wani kaga yayi Ramadan guda uku akan suratul Baqara wani guda huɗu wani guda biyar fassara suratul Baqara kawai to duk wannan dadewar da aka yi kuma ana tafsiri a kasar Hausa sai kaga cewa kuma Hausawa suna cikin waɗanda suke tsantsan duka da tsantsan jahilci na Qur'ani saboda ba sa biyan abin da ake fara a wurin tafsiri shi ne kawai ba ka gane sabuwa ko ka gane amma ba ka rubuta ba ko ka rubuta amma ba kai muzakara ba ba ka bibiyar sa ko kana muzakara amma ka kasa sa shi a cikin aiki dan shi Qur'ani gaba ɗaya duk karatu da zaka yi masa matukar baka sa shi a cikin aiki ba kuma to ka tabbatar da cewa ka wahalar da kanka amfanin su shine a ga aikin ka shi ne dalilin da yasa a a a malamai suke rubutu da yawa akan matsalar ai aiki da ilimi misali kamar ina ga Kalimul Bagdadi ne ya yi tilawo ilmin amal cewa shi ne yana haifar da aiki in dai har an yi ilimi to ya kamata a gani a jikinka idan ba a gani a jikinka ba to ilimi bai yi to abin da nake kira gare ni shine a duk lokacin da ka halarci tafsiri darasi na yau sati sati ake sauka ne to kai in ka koma gida kai kokari ka ga to wanne na gano sababbi a cikin darasin da malam ya jiya ko ke karan jiya idan har ba ka iya tantance wasu abubuwa gabaji da ta koya ba a wannan zaman to me yasa kake ba ta ko abu ce ai dama ne ake so ilimi shine kai moving from known to unknown haka ba sure yake from known daga wani abu da ka sani dama can to unknown zuwa ga wani abu da ba ka sani ba sai yau ta kuma zuwan ka makaranta ka sani shi ne babban kashi ake so ilimi in dai kullum kana nan abin da ka sani abin da ka sani abin da ka sani kake ji kawai to wannan yana nuna cewa gaskiya ba ka sami inda kake karatu to ne za ya za a ka san ka san wani abu sabo kuma sai fa in kana bibiya kana tuna wa kanka to ne na sani sabo in dai ba za ka wa kanka wannan tambayar ba ba za ka iya sanin ka san sabo ba ko ba ka sani kullum ka je gurin karatu tafsirin Qur'ani ka koma gida ka dubi waɗanda bakin abubuwa ka sani idan ka san su wanda suke buƙatar aiki kai aiki da su waɗanda kuma sun zo ne don su ga ɗau injina a kansu kamar labarai da suke cikin alƙur'ani da yawan su sun zo ne don su zama mana ibra su zama mana abin yin izina to ka iya ɗaukar darasin da ake so ka ɗauka a cikin wannan labarin da aka bayar ai suratul kahf kuka gaba suratul kahf tana ɗaya daga cikin surori da ta ɗauko dogayen labarai labarai a cikin ta ba su zama gajajjeru ba da za a gama su cikin aya ko aya uku kowanne in aka ɗauko shi za ka ga dogon labari to wannan labarin wanda darasi ka ɗauka a cikin ka kawai ka ji ka ko kan da yi wanda da labari ne ko ko ka samu wasu daruka da za su samar da canji a rayuwarka idan har a cikin labari ba ka iya samun darasin da ya samar da canji a rayuwarka sai a ce kai ma ka zama ka da kullu Qur'ani idan ya zama ita ji labari ba ka iya ɗaukar wani izina a cikin sa ai ko annabi alaihi salatu wassalam alhaji aka jero masa annabawa sai aka ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya shirya da su ba zai guda ku muku tafi irin shiryar da Allah ya ku mutu kai ma kai kai kai ne ka koyi wannan shiryar ka kalli rayuwarka ka kwaikwaya kuma annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana haka idan an cutar da shi sai ce Allah madaukakin sarki ya ji kan dan uwa na Musa ai an cutar da shi da abin da yake wannan girma kansa ba sai ya mana sai ya ji labaran da ya ji annabi Musa a cikin Qur'ani dan annabi alaihi salatu wassalam ba inda yake samun wani labari akan annabi ba Qur'ani wannan zai tabbatar masa tarihin a a Abdullahi a Umar ibn Khattab lokacin da ya ga wani abu da ya kama da Alqur'ani ya je yake nuna annabi ai ka garan annabi ba shi saboda shi annabi duk irin wannan sakon yana san a ce Alqur'ani za a same shi ba a wurin wasu da ba to da dai yana cewa Allah ya gidan dan uwansa annabi Musa an cutar da shi da abin da ya ci wannan kuma yayi hakuri da yasa annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa haka ya ga labarin annabi Musa a cikin alqur'ani da irin cutar wanda ya da take wa annabi Musa cutar wanda zai wahala ka dauki wani annabi da ya nuna wa al'ummar da irin abin da annabi Musa ya nuna wa kansa al'ummar kuma suka cutar da shi kamar yadda suka cutar da annabi Musa zai wahala annaba ne salatu wa salamu za ta ji yana ba da labarin cewa yana magana Yunus da Ibn Matta yace maka to bai ne kamata saboda abu jarrabawa da annabi Yunus yake karo da ita yanzu lokacin da yayi cikin nan ya kama an yayi tafiyar sa ya bar al'ummar da cewa su ko dan ba su da mutunci ba za su ji ba kawai ya kare har kishi ya hade ya abubuwan da suka faru suka faru sai wasu suke ganin ai annabi Yunus ya nuna gajan hakuri darasin da su suke da za su dauka kenan kai annabi bai mutu ya nuna da suke jan hagu sai annabi ya ce musu a babu wani bawa da ya kamata ya dinga ganin cewa ya fi yin mutu nan barka kamar shi annabin kansa yana ganin cewa a wannan babin ba za ka dinga cewa ka ba annabi yin mutu nan barka wannan ji yana nuna ma bai an da take yi dan wasu da aka ce ta da kullu Qur'an sun dauka wai tana nufin mutan Qur'an ya umarni da gaskiya annabi sai gaskiya in ya sa umarni da kika alƙawari annabi sai kika in dai a tana ga maka cewa gaba ɗaya Qur'ani yake dauka da dukkan labaran da aka bayar da umarnin da aka yi cikin Qur'ani zaman masa kima darasi zaman masa halaye da za ka kalla a cikin da mu haka yake shi ne babban tambayar da za ka yi wa kanka a duk lokacin da ka zama da cikin ɗaliban ka ba kawai da zama ka ja ba ta fasa ba kamar yadda ka ta ke faɗa ba tare da jin tsoro ba ko to ba iya hakan ba ya zama da bayan fasa bakin idan aka kalle ka a gaban kin a tattare da kai to wannan shi ne cikakken ɗalibin tafsiri kuma shi ne malamin tafsiri Allah madaukakin sarki ya lafiya da mu Allah madaukakin sarki ya karbi ibadun mu Allah madaukakin sarki ya gada da mu alqur'ani ya kuma ba mu damar yin aiki kamar yadda na faɗa na shigo a makare kuma na haura mutum biyar din da nake wajen mutum goma sha biyar ne Allah madaukakin sarki ya lafiya da mu Allah ya kuma Allah ya raya da gai Allah madaukakin sarki ya sa alilani kuma an dan tsara da dukkan barko kuma da kan yaman da ne cewa wannan sakan ta kallon su ne tsada ne da shi to ai gaba ya gaba amma da da ka inda ka baka da zuwa ka ka ka ga wani ko da mun da kai duk da ya akwai masu dan kulawa bare da amma dai mun abun da ya ji da bara Allah ya yi wa irin mutane amma da muka fara ko da ka babu a idan fage za a bayar malaman nan namu za su gaya mana abubuwa da yawa kuma lokacin ya ja yanzu ana zonga na yi ta guda an yi irin lokacin bayan yanzu mun kai tara da wani abu amma yanzu takwas da wani abu kuma a ni da wasu malamin da za a kasar majina da ai saboda haka muna fito mu ga an kammala wanda bai gida kafin tara to kun ji kawo ba za mu dakata a nan kuma ga malam gwani dan uwa ne in muka ba shi da suwa ne eh dai yawa saboda da shi ma aka ce miji da miji a miji da kan jira wanda ya zuwa ko kaga zuwa din ne ruwa ku ya ta to a kamar da muka faɗa akwai waɗanda gaskiya sun karɓe mu kuma suna karɓe mu a wannan mujalli albarka irin wannan mutane da su je iyayen mu muna ba da Allah ko sai da ke da ba yau da Abdurrahman ba wani sai ba dan ne ko ko din da ya haka to muna ba da Allah ko sai da ke ba da lafiya iyayen wannan masallaci wanda suke karba ba su suke karba ba mu kare da su muna ba da Allah ko sai da ke tsara mu Allah ko sai da ke da su ya tsare wa jama'a yau muna da wasu da wannan ayoyi da muka ji a tun daga suratul fatiha har zuwa suratul kafi muna da wani da surori kowa bukatar da ta alƙairi Allah muna bujiro da zuwa Allah ta biya kowa bukatar muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tsoron da wadda saboda girman wayannan ayoyin a gurin da Allah ta biya wa bukatun akwai malam misali yana nan ya yi zaman ingila ya dawo shi ma ya jera da wata bukata a da yi da ita a gaji a zuwa kamar da muke jami to shi ma dai a wato bukatun sana alkai da Allah wata kusa sarki ya biya masa bayan bawan Allah ne da muka ce sashi da ya gabata ya rafka ruwa ya ɗauka gashin da ya kawo kai ƙauye ya kuma kawo wani yau saboda haka wato alkhairin da ya baya zuwa ya gudu wanda a san lokacin ba mun bar addu'a addu'a za mu ji Allah ya amsa ya kuma ga ya samu ya kuma ga mana wani ko da ka ba mu muna fata Allah mu kuma sarki ya zama da annabi Allah mu kuma sarki ya ce kai ya zama da wakilin da duniya da lafiya muna roƙon ku da sunayen da kyawawa iyayen wannan masallaci da suke ta daura duniya da masallaci Allah mu kuma sarki ya fara mu kyawawa ya fara mu lafiya da da bayan matasa da muke tare da su wato waɗanda suke wato marayu daban-daban muna fatan waɗanda suka ga karatu a gaba Allah ko sun da shi ne shi Allah ko sun da shi ya ba su ya Allah ko sun da shi ya tallafa musu ya ba su ban wato gudanar da abubuwan da suka a gaba waɗanda suka gama aiki suke suka gama karatu suke neman aiki Allah ya taimake su Allah maɗaukacin sarki ya ba su sana'a da za su wato rike rayuwarsu akwai yalla ba na ku yadda na wani tsara da ke kawo yanzu yau gaba a yanzu wato da gobe ke na haka Allah ya yanzu ba ya iya mafuwa kuma yana nan da rayuwarsa muna fata Allah maɗaukacin sarki ya tafi kafafunsa wanda da wahala yalla bai ne da ji yi ku bai ba kowa da ya ba da wahala wanda kun ga kuma wanda alheri ne wanda ko wato a kiyama zai da za mu bayar a masallaci ga addini kowa ya san jira a masallaci to da haka yanzu Allah ya kai shi matakin da yana rayu amma ba ya yi kowa to muna ba da Allah madaukakin sarki ya kai ladan da rinji ya tallafi bayan da Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya duk waɗanda suke gudunmawa suka yi hidima a wannan zama da zafi ko ruwa ne ko shawara ko kuma mutum ya ga a wanda yana so ina ba don muna da iyayen da yawa akwai tsere iyaye da ya wani ya zo a ciki lokacin da yake kan dariyar ta dukiya Allah wani mutum sai ya ba mu da shi wallahi ni da shi ne ya mu yace da ira uwar da zai jure ya bada ba to shi da wanda Allah ya wa albarma ya baka dama za ka yi dole da bawon Allah da ba na jinda in dai za a sa littafi shi kuma yake da jira ya rike wannan bangaren in dai za a sa littafi kawai haka ne kuma la'awun shi zai rike bangaren kawai shi zai je ni sabon ni ya zo a yi gwamnati dubu ɗaya da dubu aljiya da rijiya ta ga wannan ba karamin jajircewa ba ne kwarai da gaske wanda abin da nake so in lallaba ni shi ne yanzu ya rike wa malamai kuma yawwa domin ka yi wa ɗalibai su kuma malamai kayan aiki ba ko ana ne ko malam ayi wa malamai don muna da malamai akwai malaman da na sani ba ta iya da sani Allah kuma kokolwa ce sosai to ya kamata a rike yi wa malamai kamar yadda wani ba Allah ya yi komai da ayyuka an gane ko eh littafi ne amma yana da bambanci wani lokacin da ga sau da yawa aibar daban harkokin daban harkokin ya fito rinka nan da nan za ta zo shi ko aibar za ka kare idan ka zama mutum da da bai ka zo ko rawa da kake so ka binciko in yi amfani da lita da biyu amma an so kace ke karatu da yawa da har ko da shi to da haka muna so mu samu irin wannan wanda za su zo ko shi mana wani wakati a ce ana so a gani kamar da biyu mu ne da nake ni na kada shi dubu tamanin da wani abu kawai dai a samu irin wannan mutanen da zai ce ka duwa ko da shi zai zai Allah to irin wannan abubuwan muna bukatar irin wannan kwarin da ke wanda hakan dan bani gaskiya yana da irin cikin mutanen da ne suke karfafa cewa za a ga ni jami a jiwo gaba wai ba Allah ya tawaye a nan zuwa ya je da daga wajen kala goma wanda su sani hadda wanda ko ni na da tafsirin da nake a wannan wurin a wurin da shi amma da tafsirin na Ahmad da an kawo da akan naira dubu biyar mala abu ba da biyo wannan a lokacin ba na bantawa an kawo dubu biyar dubu biyu muka da jira to wannan yana da fa'ida a samu ɗan uwa mata ba dole sai mabiya ba matasa wanda za ta zuwa irin wayannan abubuwa ta rika tallabawa to za ku abubuwa suna ta tafiya ana tarihi wato banza da yawa malami da yawa malami abin da suke bukata kawai kayan aiki ba wai ka ba mu kuɗi ba dole za ka ba kayan aiki ko zo da haka ko shakka babu a a wannan abubuwan na faɗa gaskiya shi ke da da tsawo da ke tsara mu karɓo gwiwa waɗanda muke da duba ta niyya daga matasa da wanda suke magidanta Allah ba ku da ya ba su da Allah ba ku da shi waɗanda kuma su yi Allah ya karɓe su kada ya yi da duk wanda suke mana wasiya da addu'a Allah dan suna ya gawa wa duk ko kun kaba da wuta Allah ga yawan da ba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya da ka ba mu ko mu Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya da ka ba mu ko mu ba malaman mu da ka mana ziyara bukatun suna alheri Allah ya biya musu bukata Allah ka kawo sai sarki ya sallama mana muna tawassuli da surorin da muka biya Allah dai kuwa da ciwon da azurin da Allah ya biya mu bukatun Allah ya kawo sai sarki ya sallama mana ka sa wa ayi ke cikin duniya da rayuwa wannan Qur'anin da muke karantawa Allah ya tsara duka mana da shi kuma Allah ka ba mu iko aiki da sarki zan yi ba malam Umar ya tsara da yawa akwai wani ba Allah da cikin waɗanda aka taso a masallacin nan ana jambuwa to ya kudi ba da dole ta dawo illa za a ta dawo kin mala zo da zo ba ya nan magana ba wannan sai ya da alƙur'ani eh sai wani ba Allah ya yi to muna ba da Allah ko da shi ya masa rahama Allah ko da shi ya yi masa rahama sun saboda eh ba da yawa ya sai da Allah ba Allah ya ba su sana'a da za su yawa ai mun taba ku mun ce duk bukatun ku na da kai abin da ya dubure ko ya ce auren ji aure to shi ke da ba da shi da ba da ba ne ba aure mata da wadanda suka kai da gaba Allah ya sallama mu mala Abdurrahman dimamu ga mu da wala dimamu ya yi da shi wanda suka da gaba ba da aure balle ne ba amma muna ba da Allah ya kara mu da lafiya Allah ba da lafiya ya sallama bayan muna da gobe ne suna da dawowa da su gobe da wanda wanda suka aure a gaba Allah ya sallama mu wanda da suke da niyyar tsari kuma na yi da shi da na san mata da gida ba za su je da kuma da addu'a ba amma ba da zuwa ne ba dan Allah ya yi yawa saboda haka muna da kowa yi da suna yin kyawawa da kuma da kuma Allah ya kara yarwa ta mana irin wannan gurare wa ta da Oke, ba da zuwa mun shi ma za a yi mana jiki. Muna ba da Allah za a yi kasa Allah ba da kuma da shi ya ba ni lafiya ya ya uwa ne za ku ne zama masa kafa. Alhamdulillah. amma ya aiki ko na kuma wani
Thank you. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allah ya saka da alheri Allah to ina ga tsarin da aka ci cewa ga Allah za a yi ya ba wa kowa sai kawai din da wani a gaban zango aka ne ko to ina ga za mu yi dalla in ga Allah ba su wayoyi a nan ba su wayoyi na ɗanar karar da su